الحمد لله الذي نور القرآن القلوب وأنزله في أوجز نفس وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت مصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أحد الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهذه الأمة أرسله بالنور الصافع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mai tarin alkhairi da albarka na juma'a daren asabar 21 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya yi daidai da ishirin da ɗai da watan maris watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimintau a wannan birnin da tawa ta koriyar nijar wanda wannan shi ne darasi da 21 a jerin darussan ramadanan wannan shekara kuma shi ne darasi na takwas a cikin wannan sura suratul ahqaf wanda a jiya mun kwana a aya ta 28 a cikin wannan surar fani Allah subhanahu wa ta'ala فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون يوم متاشكا آية 20 ترى في يردات الله سبحانه وتعالى ولا ربما الله يسمع القرآن يذمنتم حجة لنا لا علينا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya muna cikin bayan sakin fito a cikin wannan wata muna tawassali da wannan ibadar da muke yi ta azumi muna kuma kama kafa da wannan kwanakin guda goma ƙarshen ramadana Allah ta sanya muna cikin bayinka da suka azumci wata ramadana suna masu imani da da kuma neman lada Allah karka sanya mun yi asarar ramadana mu ubangiji ka taimake mu a kan dacewa da tsayuwa a cikin daren lailatul qadar har mu yi zama fassara aya ta 29 da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in sarna ka ambata musu ya ma'aikin Allah annabi Muhammad صلى الله تعالى عليه وسلم وذاك أنبتاوى كبير متانا كلابين حين صرفنا إليك لوكتين نقص ألا مكأيكو مكبجرد وتتوقع أي نفرا نفرا من الجن وتتوقع لكتين الجن da muka aika su zuwa gare da kai annabin Allah da manufa ta yastami'una alquran ay yastami'u alquran dan su saurari karatun alquran al-imam al-baydawi alayhi rahmatullah ta'ala yace idan aka ce an-nafaru da larabci su ne tawaga da bata kai mutum goma ba Allah ya aiko wa manzon Allah wasu jama'a daga cikin aljannu imamun bai bawo ya ce in gaji an ce annafan to ba su kai mutum goma ba daga uku abin da bai kai goma ba su ake cewa annafan to Allah ya aiko wa manzon Allah wasu tawaga daga cikin aljannu Allah ce yastami'una alqur'ana ai yastami'u alqur'ana dan su je su saurari karatun karatun alqur'ani falamma hadahu lokacin da suka zo a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake karanta alqur'ani qalu sai suka ce wa ƴan uwansu an situ to ku yi shiru ku saurara ku saurari alqur'ani dan bai dacewa da alqur'ani ana karanta zancen Allah kuma ana surutu da suka ce musu an su gabanin masu musulunta tun gabanin aljannun su musulunta suka ce an su ku yi shuru ku saurara al'imamun kotabi alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce wannan ayar wannan jumlar falamma hadaruhu qalu an su ya ce wannan allah yana kirga aikin kaburai mashirikan makari saboda aljannu duka su zo suna sauraron alƙur'ani mai girma suna ji kai tsaye suka yi imani da shi suna yin imani kuma su suka fara da'awa suka ce to kaga wanga zancen da girmansa da matsayinsa bai kamata ana yin magana ba da aka to kowa ya tsaya ya saurara saboda girma da izza ta alƙur'ani mai girma amma kuma mutanen makka kuma sun kau da kai game da maganar Allah subhanahu wa ta'ala ya zai wannan maganar ana nuna taubihi ga mutanen ga mutanen makka Allah ce falamma mudiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare da karatun alqur'ani wallau ila qaumihim sai wa'innan aljannun da basu kai guda goma ba suka juya ila qaumihim zuwa ga mutanensu ƙabilarsu al'ummarsu gidajensu Allah ce mu'minina suna masu mutum na gargadi sun zamanto malamai suna da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayat ji malamai daga cikin su akwai al-Imam Fakhruddin Razi alayhi rahmatullah ta'ala yace ba shakka wa'annan aljannu sun imani da Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da suka saurari alkur'ani sun kaskata ka ce da'awar ba za ta yi babu imani imanin ya ja suka koma suna kiran mutane zuwa ga abota wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba sa kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka gaskata alkur'ani wannan ma ya sanya suka yi imani al-imam bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala sun tattauna wata gaba cewa me ya kawo aljannu wajen manzon Allah su saurari alƙur'ani miye manufar aljannu da suka zo wajen annabi har suka saurari alƙur'ani har da'awar ta haɗa zuciyarsu suka musulunta har suka zan malamai kayan Allah suna aiki a cikin al'umma sai al'imamu bukhari fitar da hadisi da shi da al'imamu muslim daga abdullahi da abbas allah ya ƙara musu yarda ya ce in falaka nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi ta'ifati min ashabihi manzon allah ya tafi a cikin wata waga ta sahabbansa ma'aikin allah ya fito saboda tawadu da kankantar da kai na annabin allah duk da shi ne annabi amma sahabbansa baya rina su ita yake da su suna yawo to an fito da manzon Allah da sahabbai an nufaci kasuwar Okaza akwai wata kasuwa da ake kira suku Okaza a Makka akwai suku Mijanna a duka a Makka a wancan zamanin to annabin Allah ka gana zuwa min kasuwa yake kesa kasuwanci ba maula ba hasha lillah a ce fakat Allah yana maula wa qad qila baina shayatin wa baina khabr as-sama a wannan lokacin aljannun da suke takawa sama suna sauraro abinda Allah yake fada wa mala'iku to an shiga an sha makance an sanya tazara tsakanin su ba za iya haurawa yankan sama kuma ba sa iya jin komi sannan kuma wa uzlat alaihim shihab bal ma wanda ya kokarin ya haura sama shi cikin aljannu dan ya je ya jiyo labarin abin da mala'iku ake faɗa musu su zo su gaya wa malaman bokaicin da bokaye to sai Allah yake turo bai abin nan ashhab tauraro yana kolar da su faraja aka shayafi sai shi suka dawo ila qaumin zuwa ga mutanensu suka zo suka tarar da bai gidansu goga kwata-kwata iblis la'anatullahi alaihi suka ce da shi sai ke tambaye sa yake tambaye su malakum me yasa me ya faru ya ake ba ku haura sama ba fa qalu suka ce kila bainana wa baina khabari samai suka ce an shiga tsakanin mu da labarin da muke samuwa a sararin samaniya yanzu kan bamu da kawa bamu da karfin da zamu iya keta sararin samaniya mu je sama ta dai muna jin abin da Allah ke faɗa wa mala'iku yanzu kan ba ma iya ba suka ci wannan babu da wannan ikon sannan kuma suka ce ba ma shi ba in muka yi yunkurin tafiya kona mu ake da taurari da bela taurari yake kuma wuta yana konar da su kalu sai suka ce da su su uwayen gidajensu ma ma hada bai kuma bai na kabari sama to me ya siran shamake ku da labarin da kuke samu illa shay'un hada suka ce akwai wani abu da ke faruwa ba komi ya sanya ba Allah ya sha magance aka rike muku sama aka yi fandananta ba ku iya haurawa sai dai akwai wani abu da yake faruwa a rayuwa da haka fadari fadri kuma shari'a al'ardu wa magaribaha ku je gabas da yamma kudu da arewa cikin kasa ku dubo fanku ma hada ma hada alladhi hala bainakum wa bain khabri sama ku je ku dubo menene silar da ya sanya Allah ya yayi kwandana yayi kilekin sama da ba ku iya takawa Allah baya yin al'amari a banza shedanun aljannu sun san Allah in yayi al'amari da dalili da hujja yake yi da ka tunda kuka gaba ku iya zuwa sama to akwai dalilin da ya sanya Allah ya sanya masa sama tsaro da ka je ku nemi wannan abu malam kawai ga sunan fansara ulaika sai ga aljannu sun fito tawaga daya sun fito fito suna dibin me yake faruwa suna tafiya suka fuskanci jihama wani ƙauye ne kafin maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana wani wuri da ake cewa nakhla yana nufin zai je kasuwar Uganda wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr a wannan lokacin daidai lokacin manzon Allah yana sallar al-fajr wa mutanansa yana bai wa sahabbai sallar sallar subahi falamma sama'u sami'u al-qur'ana lokacin suka zo suka ji manzon Allah yana karanta al-qur'ani a sallah istama'u istama'u lahu istama'u lahu sai suka saurara suka yi shugun suna jin karatun alqur'ani faqalu sai suka ce hadha alladhi hala bainakum wa bain khabri samai jama'a ga dalili bukatar mu ta biya yanzu kan mun gano ga abin da ya sanya aka hana mu ketawa sama wannan labarin ne ba a san mu jiyo kaga aljanu ashe ba da kikai bane akwai masu hankali daga ciki tunda suka iya gano abin da ke faruwa suka ji qur'ani suka tsaya suka saurara suka gano ashe wannan zancen shine silar da yasa Allah ya sanya mu sama kilan ni akan yake ta fa hunalika hina rajatu anas suka dawo ila qaumi zuwa ga mutanen su wa qalu suka ce da su ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba suka ce ya ku mutanen ya ku jama'a hakikan mu mun saurari wani abun karantawa ba su ma san shi ba qur'anin abin da ake karantawa ajaban wanda ke cike da abun al'ajabi da abun mamaki to a nan ne ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kawo manzansa da suratul jin Allah ce kul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min al-jinn
واستمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الله تقول فتيا النبي الله النبي محمد أوحي إلي ألا يا يوم وحي هل ألا يا جي من سن ألا أبن في باروا ولا ينا تبتد النبي ألا لتكسكي ألا يا باش لا بني النبي يقول جماعة سأوحي إلي ألا يا يوم وحي أن أيقو ملائكة جبريل يا سزو يا غيا يقول أنه استمع نفر من الجن wasu daga cikin tawaga ta aljannu sun zo suka saurari karatun da kake yi kai annabin Allah faƙalu da suka juya suka je ƙauyensu sai suka ce wa al'ummarsu inna mu da muka aika mu je mu nemo abin da ke faruwa sami'na qur'anan ajaba mun ji wani abun karantawa wani abu da muka ji wani mutum yana karanta shi ajaban wannan al'amarin akwai al'ajabi cikin bayaninsa kuma akwai fasaha da iya zance a cikinsa suka ce ya haɗi ila rushdi suka ce ya hadiyar rushd wannan fa abin da muka jiya ana karantawa yana shiryarwa zuwa ga abin da yake shirya zuwa ga abin da yake daidai zuwa ga alkharan duniya da kuma alkiyama suka ce walan fa'aman nabihi jama'a kowa ya jiya ba koye koyi ranar wanka ba koyin cibi wannan qur'anin da muka ji wallahi mun mun kamsu mun gaska kasa cewa daga Allah ne da aka fa'aman nabihi mu mun yarda da shi ɗari saman ɗari wannan mutum da ke karanta qur'anin mun gaska matasa mun yarda annabin Allah ne suka ce wa lam nushrika bi rabbina ahada jama'a kujiya wallahi ba za mu shirka da Allah ba ba za mu hada Allah da wani abin bauta ba a rayuwa sai Allah ya ce wa
annahu ta'ala jabtu rabbina man takhadha sahibatan wala walada suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada Allah da muka ce ba za mu hada shi da wani ba in ba ku gano shi ba ku san shi ba bari mu karantar da ku waye Allah annahu ta'ala yadda al'amarin Allah yake ya girman sa ya daukaka shi ubangiji girman sa ya daukaka mattakhadha sahibatan wala walada ba kamar mutane bane da aljannu shi Allah baya da mata kuma baya da ba wata mata da Allah ya aura baya da wannan abun sannan kuma baya da ɗanɗan da ya riga a matsayin nan da shi ne Allah da muka ce ba za mu haɗa da wani abin bauta ba sai suka ci kuma. Allah da suka ce wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shataqa amma ku sani ba daga cikin mu akwai wawaye sakarkaru dolaye shashasha sakayen kan wuta a cikin a cikin mu aljannu wanda yaquluna ala Allah shataqa suna fadin ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa da iblis da jama'arsa suna cewa ai Allah yana da dan da kuma Allah yana da mata suka ce wannan zancen ƙarya ne ba haka yake ba masu faɗar wannan zancen mutane ne sakar garin ba sa da suke yi ba wannan ba da'awar aljanu ba ce da ƴan uwansu albu suke faɗa ba wannan abu a wannan lokacin kuma ga shi yadda rayuwa ga ba wani yana kira wai annabi isa dan Allah ka san ashe yana cikin layin sakar garin aljannu ko sai suka ci gaba cewa wa anna sananna annahum taqulan suka ce wa anna zamanna a farkon al'amari da da muke ba gano gaskiya ba da muke a cikin duhu muna bautar wani Allah zananna mu da wasu daga cikin jahilai da kuma sakarkarin mutane muna tsammani cewa Allah ta kula isu wa jinu alallahi kadiba mutane da aljanu ba sa dangana ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala muna tunanin cewa ai ba yadda za a yi dan annabi adam ya samu jara'a ƙarfin hali har ya dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala da duk cikin halittar da Allah ya halitta babu tsagerar halitta babu tsagerar halitta mai wuyar sha'ani da al'amari kamar dan annabi adam duk cikin halittar da Allah ya babu halitta mai wuyar sha'ani ba na kamar mutum wallahi shi yasa mas'ala ce wanda malamai suka tattauna wai da mutum da aljami wanne bi wani sharri za mu zo mu tattauna matsalar da mutum da aljani wanne ya fi sharri suka ce to wa an wa anna wa anna allan taqula al insu mu a iya tunanin mu da zaton mu ba ma tunanin mutum da aljani zai iya kokar ya tinkina ƙarya ya dangana ma Allah saboda bai dace a ce Allah na da danda ba dan ba abin da Allah bai da danda bai dace ba a ce Allah na da mata dan ba abin da Allah bai da mata mu muke da bukatar mata da mutane amma Allah bai da wannan kan bai bukatar wannan abu sai suka ci kuma
وأنه كان إله من الإنس يعبدون إله من الإن فزادوهم رهقا suka ce wa annahu kana rijalun min al-ins a farkon al'amarin yadda abin yake akwai wasu mazaje daga cikin mutane ya huruna bi rijalin suna neman agajin taimako min al-jinni rijalun min al-jinni da wasu mazaje daga cikin aljanu an yi lokacin da ba malam aljanni in ya ga mutum wallahi tsoron sai yake shi an yi lokacin da mutum aljan in ya ga jinsin mutum gudun sai yake yi amma saboda jara'a ta dan annabi adam sai da dan annabi adam mutum ya yi duk yadda za a yi ya mado aljani ƙarƙashin sa a kan ya dinga masa ababe suka ce to wasu daga cikin mazaje daga cikin mutane miyagun mutane sun kasance suna amfani da aljannu a farkon al'amari wanda fazaluhum rahaka wanda wannan abin ya ƙarawa a ya ƙara wa aljannu ya ƙara wa mutane tsoron su aljannu saboda za mu zo mu ga wa ake ce ma aljannu suka ce to farkon mutane aljannu na tsoron mutane da aka waye gari kuma sai gashi su suka ga suna neman taimako a gunsu mutum da su sun kasa wannan abin sai ya sanya aljannu suna firgitar da mutane sai ya sanya suna tsoron mutane sai mutane suna tsoron suna tsoron aljannu sai suka ce
وأنهم ظنوا كما صنعوا أن لن يبعث الله أحدا suka ce wa annahum zannu yadda al'amarin yake su mutane sun yi tsammani kama zanantu kamar yadda aka samu wasu da cikin suna tunani suna zaton allai ya ba'ata Allahu ahada wai in aka mutu Allah bai tada kowa cikin mutane akwai masu wannan tunanin cikin aljannu akwai masu wannan sakaran tunanin cewa in aka mutu Allah ba zai tayar ba ashe abinda suke so su nuna musu shine cewa ba duk aljannin da ya mutu wallahi sai Allah ya tada kuma sai Allah ya masa hisabi jama'a mun fahimta sai suka ce kuma وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا حرسا شديدا وشهبا suka ce wa anna da masnas sama'a mu ba mun yi kokarin mu je mu nemo labari a sama irin yadda muke yi mutane na tura mu mu je mu jiyo zance in muka jiyo zance cikin goma mu ba su tara na ƙarya kai ne na gaskiya a san aljanu mafiya yawan su maƙaryata ne wata rana ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya abu da Allah ya ƙara masa yarda gadin baitul malin da dukiyar musulmai in aka karbo zakka anan ake tarawa ana dubawa ana rabai wa talakawa sai manzon Allah ya bai wa makulli wa Aba Huraira Allah ya kara masa yarda wata rana ko yana zaune sai ga wani dattijo ya zo cikin bai cikin bangaza ya sato abinci ya fito da shi sai Aba Huraira ya damƙe sa ya ci kwalarsa wane ne ɓarawo ne waye ba sa ɓarawo ne sai ce masa ni mutum ne wanda ina da naman yanta na zuwa na farko naman yanta shekaru sun yi min aiki sannan kuma ga yara tafal-tafal a gida kuma babu abin da zai ci kuma ga talauci ya sha kai sai tausayi ya kama a babu da sai ya sake sa washe gari kuma daidai wannan lokacin sai gashi ya kama sai ya zo ya yi wannan abin ya sa su abin cikin bai mali sai a ba ya kama sa sai kuma ya sake maimaita abin da ya faɗa a ba ya sake sa rana ta uku da ya kama sa to yau kan wallahi sai na kan wajen annabi muhammad wannan tsatocin barawo ne sai ce ba zan gai maka wani abu ba da in ka karanta shi Allah zai kare ka da sharrin mutum da aljan to ka san abu da sai ya ji labarin eh ɗalibi ne mai ladabi sahabi ne wanda duk cikin sahabba annabi ba ka masa wajen rawaito hadisi sai ce masa ni wannan abin sai ce masa shine ayatul kursi to jin ya samu wani wani tsaraba ta karatu ta ilimi saboda su sahabbai yanzu idan suka gamu da juna to suke alalu dinak alahu dilaka hadiya shin ba za ba ka kyauta ba su kyautar sahabbai ba wai ba a dogo kuɗi ba ko shinkafa ko makaroni a baka a'a a baka kyautar karatu abin da baka sani ba su ka burkota abu su kenan domin yanzu zaka muke Allah ya rufa mana asiri da haka a babu yana zauwa wajen mandan Allah sai annabi ya tambaye sa ya labarin ka da tsofan ka kuti ba ba ai abin ta da mandan Allah ba sai annabi ya tambaye sa ya labarin tsofan ka mai abinci sai a ba wurin mai dariya sai ya ce maza Allah kaji kaji abin da bai ce da Allah ya ga yau Allah ya ga yi sai annabi Allah yake ce sai ka san waye a babu ne ce ba sani ba yace ai wannan aljani ne eh wannan iblis shedan ne da kansa abin da ya faɗa cewa ayatul kursi tana kare mutum daga sharrin aljan da mutum ya ce da gaske ne amma sai dai mafi yawan su makarita ne ba a taɓa mace abin su su suka ce wa an na da sama'a mu mun yi ƙoƙarin haurawa sama don mu ciyo labari fawajar na ha sai muka tarar da ita saman muli a harasan shadida Allah ya cika ta da masu gaji masu tsananin ɗage sannan kuma wa shuhuba da kuma abin da ya shafi wuta da Allah yake bela da Allah yake narka musu ita yake kunar da su ita jama'a muka ita suka ce mun zo mu samu labarai muka tarar mala'iku ta ko ina firjik masu gadi Allah ya sanya suna gadi wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ya tana da wuta wa duk wanda ya yi kokarin haurawa don ya ji labari Allah zai kona sa da suka ce kuma gaba wa anna kunna naq'u minha maqam
Allah ce wa anna kunna su suka ce da junansu mu mun kasance na ƙudu min hama ma'ila lissam a can da baya kafin Allah ya aiko manzon Allah da wannan al'amari muna da wata ɗabi'a muna samun wani wuri mu ɓuya cikin sama maƙa'idar lissam'i dan dai mu jiyo abin da Allah yake faɗa wa mala'iku mu zo mu gaya wa bokaye a doron ƙasa suka ce to amma fa yanzu al'amarin ya canza mai wuri ya zo mai tabarma sai ya naɗi Allah ya aiko manzon Allah da al'amarinsa to fa man yastami al'an yanzu duk wanda ya kokarin ya je ya jiyo abin da Allah ke gaya wa mala'iku to ya ji shihaban ya lahu shihabar rasada zai samu wata wuta da za ta kona su Allah ya kare mu zai zai ki wata bila wata wuta da za ta kona sa sai su kuma suka ce wa anna ladayhi ashrun kullu man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce wa anna la nadari a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbukum rashida lokacin da abin ya faru da muka zo muka tarka sama da kilanni Allah ya sanya masu tsaro kuma an kawo bela an aje to mu mun kasa ganewa wai a sharrun urida bi man fil ardi sharri ne Allah yake nufawa da mutanen ƙasa wani al'amari na azaba Allah yake so ya mutanen duniya am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma Allah yana son ya shirye da su ne zuwa ga abu mafi gidici a rayuwa ba sani ba sai Allah ya ce wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa bilada sai aljannu suka ci gaba da cewa junansu wa anna minna as-salihuna duna wa minna duna zalik mu fa daga cikin mu aljannu akwai mutanen kirki akwai bayin Allah nagartattu akwai ahlus sunna na gaske akwai ba akwai malamai a ciki akwai alarammomi a ciki akwai masu tsayuwar dare a ciki akwai masu azumin nafila a ciki akwai masu sadaka a ciki akwai komandodin yaƙi kun za a ke yaƙi suna sarka da su ake yi mutanen kirki akwai daga cikin suka ce zanen kuma wa minna duna zalika kuma akwai tambadaddu da iska a cikin jama'a mun fahimta e cikin aljannun masu suka ce in ana neman in iska to akwai daga cikin wa min wa minna duna zalika ibn kasai ce duna zalika ai ba mutanen mutanen banza kenan yace cikin aljannu ma akwai iska akwai barayu a cikin aljannu ɗaya da ke da akwai barayu a cikin mutane akwai ɗan shori a cikin aljannu da kasa akwai ɗan shori a cikin mutane akwai ɗan wiwi cikin aljannu ɗaya da ke da akwai ɗan wiwi a cikin mutane harama cikin aljannu wallahi akwai mazinata akwai kwartaye cikin aljannu ita kasar cikin mutane ba akwai duk wani shaidan da ka sani wani abu da ka sani na ɗabi'a ta mutane to cikin aljannu ma akwai suka ce min na duna zalika akwai wanda ba wannan ba amma suka ce kunna baraya da da da mu kanmu ba cikin aljannun ma kungiya kungiya ce yanzu su kansu aljannun ma kungiyoyi ne akwai da ma mun fahimta sai suka ce kuma وأنا ظننا أن لن الله في الأرض ولن ننشده حرما suka ce wa Allah zananda mu muna da yaƙini da tabbacin cewa lan nu'jiza Allah fil ardi in Allah ya ribace mu da wani al'amari ko azaba ko wani abu to ba mu isa mu gagari abu Allah ba mun yi kaɗan mu hana Allah ya zartar da abin da ya ga dama shine ma'anar lan nu'jiza Allah lan nu'jiza Allah fil ardi mun yi kaɗan mu hana Allah ya yi abin da ya ga dama aljani ya yi kaɗan ya hana zartar da abin da Allah ya ga dama suka ce kuma walan mu'jizahu haraba kuma mun yi kaɗan mu kewaye mu ketare da game da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da za mu yi face Allah ya san da wannan al'amarin wallahi wannan fa aljini ke mutunan su wa'azi wannan fa karatu ne tsantsar tauhidi shi kanka da junansu su suwa su aljanu sai suka ce kuma وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا suka ce wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi mun fa tun daga muka ji lokacin da muka ji manzon Allah yana karanta alqur'ani a sallar subhani suka ce amanna bihi mun mika wuya mun yi imani da qur'ani mun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka ce faman yu'min bi rabbih ɗan uwa aljinu ku ce kyau duk wanda ya yi imani da ubangijinsa abinda ake cewa imani fala ya khafu bahsa baya jin tsoron gaban Allah Allah Allah ya tauye ladansa wala rahaba sannan kuma baya jin tsoron Allah ya kara masa wani abu na zunubi sai suka ce kuma wa annawa وأنا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا suka ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna cikin mu mu aljannu akwai musulmai mutane nagartattu bayan Allah na kwarai sannan kuma wa minnal qasituna akwai azzalimai daga ciki akwai jahirai akwai fajirai daga cikin su aljannu jama'a mun fahimta suka ce cikin mu aljannu akwai musulmai masu zuwa masallaci ayi sallah da su masu zuwa makaranta ayi karatu da su masu zuwa makabarta ayi jana'iza da su masu zuwa asibiti ganin marar lafiya duk akwai su sannan kuma wa minnal qasisuna kuma akwai aljairuna jairar mutane aljairai daga cikin aljannu akwai ɗan ta'adda wanda su ake hada baki a kashin wacce aure su ake hada baki a ma wata sihiri su ake hada baki da su a cutar da wani a zo a taushe ma wata mahaifa ta kasa haihuwa suka ce wa minnal qasisuna wannan zalunci ne kusa duk aljanin da ya shiga cikin jikin mutum to in aka je gaban Allah sai Allah ya shara da wannan mutumin wallahi duk wanda ka hana ma aure kai aljani ka ji da kyau duk wanda ka hana ma aure to in aka je gaban Allah sai ka warbani bayani eh Allah ya ruba mana asiri suka ce wa amma alqasituna
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا faman aslama fa ulaika taharraw rashada wanda ya musulunta ya mika wuya zuwa ga Allah yayi abinda Allah yake so ya bar abinda Allah baya so suka ce fa ulaika taharraw rashada wannan shine wanda ya setin shari'a Allah ya sanya mu da cikin su suka ce awa ammal qasituna amma duk wanda yayi fasikanci yayi ya karkace daga hanyar da Allah subhanahu wataala to fa kanu jahannama hadaba wannan sune abinda Allah zai dinga kunna wutar wutar jahannama da su Allah ya kare mu jama'a wannan fa wa'azin aljannu kenan lokacin suka ji manzon Allah yana karanta yana karanta alqur'ani to idan aka ce aljanni waye aljanni شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أتكلم تافسا مجموع الفتاوى دقما الكريم العبيدات التافسا عالم الجن على ضوء الكتاب والسنة yace in ka ji an ce aljani aljinnu an kira aljani ne da aljani saboda ba a ganinsa ba ka riskarsa da alhawas in aka ce alhawas shine ba ka ganinsa ida idanu ba ka jinsa da kunnanka ba ka taɓa sa ba ka shakarsa amma a gun shari'a gun malamai a shar'an suka ce in aka ce aljani shine makhluqatun aqilatun wata halitta ce mai hankali aljanni wata halitta ce mai hankali muridatun da Allah ya nufa mukallafatun kuma Allah ya dora mata shari'a yadda aka ce mu yi sallah haka aka ce su yi sallah yadda aka ce mu yi azumi haka aka ce su yi azumi yadda aka ce mu fitar da zakka haka su ba suna fitar da zakka yadda aka ce mu je aikin hajji su ma Allah ya shar'anta musu jama'a mun fahimta sai ke cewa kuma makhluqatul linnari sai dai su bambancin mu da su Allah ya halicce su da wuta mu an yi mu da laka su kuma an yi su da wuta sai ce wa hum mustaqiruna ala alhawasi su ba ka iya taba su ko ka gansu ko kuma ka ji su ko kuma ka ka sansana su walam qudratun ala tashakkul suna da dama a halitta su sauya kala da Allah ya yi su wa hum ya'kuluna aljanai ba su ma suna cin tuwo suna shan wura eh suna cin banan suna cin rezan duka suna ci eh akwai ɗan bariki kuma akwai ɗan bariki cikin aljannu eh su ma suna suna cin abinci sannan kuma wa yashrabuna suna sha akwai masu shan kayan kwaya kuma akwai ɗan kwaya cikin aljannu ma akwai ɗan kwaya wa yashrabuna su ma suna sha wai da naka huna kuma suna yin aure aljanu suna soyayya love ne sun sani ya suna aure ce aljanu suna yin aure sai ce kuma walahu dhurriya suna kusantar iyali kuma su ma suna haihuwa eh aljanu su ma suna haihuwa irin yadda mutane suke haihuwa ya ce wa hum ma'muruna kuma yadda Allah ya cewa mu yi su ma an ce su yi wa manhiyuna yadda kuma aka ce kada mu yi kaza su ma an ce ka su yi da aka ce yi ma uwaye biyayya su ma an ce musu misali zumunta su ma an ce musu mu ci halal su ma an ce musu mu kiyaye haram su ma an ce kasu ci kada mu sada su ma an ce kasu yi mun bai da sannan kuma thumma bil akhirati ala a'malihim muhasabuna in aka je alkiyama abinda suka aiwatar na aiki to Allah zai musu bincike yadda ake tura mutum aljanna ana tura aljanni aljanna yadda ake tura mutum wuta haka Allah yake tura aljannin wuta in yayi ba daidai ba to anan sai malamai Mustafa al-Adawi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafin sa sai ke tambaya yace wai shin annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko sa kamar hadda aljannu ne Allah ya turo su zuwa ga aljannu ko kuma a'a bakin mutane ne kawai shugaban halitta da muke buga gaba da shi muke tinkawo muke son sa muke masa salati muke ta fatan Allah ya haɗa mu da shi a aljanna shin shi annabin Allah annabi ne na mutane zalla kawai ko kuma har da tawagar aljanna yace ba shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga mutane ne da aljannu yace in kana son ka gano wannan karanta alƙur'ani mai girma har ma farkon sutun furqan kada ta isa Allah ce tabarakal ladhi nazzala al-qur'ana ala Allah ce tabarakal ladhi nazzala al girma da ɗauka ya tabbata da ubangijin da ya sabkar da alƙur'ani ala abdihi akan bawansa annabi muhammad ta ce li yakuna lil alamin nawira dan ya zama to mai gargaɗi wa duniya baki daya a duniya suke rayuwa a duniya suke ko to tunda suna a duniya yace su ma annabin Allah nasu ne sai kawo koro hadisai a bukari da muslim الإمام البخاري عن تبدأ حديثي بلما دبوء كل الذي تقص بستين ليلي حديث أبا هريرة الله يكارى ما سيرجع يتي وترانا نهدو قوة النبي الله صلى الله عليه وسلم أبن يكي يمأر والله شيء kuma yake biyan bukata mana in yana jin bawani da shi zuwa ya kama ruwa ya ce sai na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai san ko na ba ya kai ya tafi bakin daji yana tafe ina zuwa sai ke tambaya waye wannan sai ya ce aba hurera ne Allah ya kara masa yarda sai manzon Allah ya ce wa aba hurera je ka nemo min duwatsu je ka nemo min duwatsu saboda lokacin ana wahalar ruwa a garin Madina sai je ya nemo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duwatsu sai abin Allah ya ce amma da sharadi kada ka kamin kashi naman da aka ci aka yi da ƙashinsa kada ka kame shi kuma kin jilo kashin dabba ka zo min da shi ya ce sai na zo mamman Allah da duwatsu a rigata annabin Allah da ya bi mu haka sai kare sai muka kama hanya muna tafi muna cikin tafiya sai tafi mamman Allah sallallahu alaihi wa sallam ya annabin Allah ɗazu na nemi da zo muku da kunce kad na zo da kinjilo da kuma ƙashi miye sirrin haka ya ma'aikin Allah sai manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma min mu'amil jinni ya ce kaga kashi wannan mutum nama mu yadda kashi ya ce abinci ne na aljanu da shi da kuma wannan kinjilan ya ce abincin aljanu ne sai ce wa innahu atani wafdu jinni ya ce wasu tawaga ta aljanu ta zo ne fasa'aluni zada suka roke ni akan na sabar musu da guzurin abin da za su dinga ci sai ce fada autu Allah lahu ni annabin Allah sai daga hannun musu addu'a da roƙa musu Allah Allah ya muruna bi azamin wala bi rawsatin illa wajadu alayhi tam'an ta'aman akan cewa duk lokacin da aljani musulmi ya biya akan kashi naman da mutane suka ce ƙashin da ka rage sai ka wulgar to in aljani ya biya annabin Allah ya roƙi Allah Allah ya sanya ya zama to tsoka ce abin nama ne lafiyayye ga isa kuma Allah ya karɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimta shi yasa annabin Allah annabin Muhammad yace idan ka ci ƙashi ka ci nama in za ka wulgar da ƙashin ka ce bismillah to duk wani shaitanin aljani dan ta'adda bai da iko da wannan kashin sai musulmin aljani da ma mun fahimta daga daga yau in ma ba ka yi kai in ka ci kashi to ko ko ba ka yi to haka fara yau ka je ka sai nama ka ci kashi da kyau ka zo da aljanu musulmai su dan su dandana kai ma ka ciyar da aljanu cikin watan ramadana in kwana goma ka ci Allah ya dace da mu annabin Allah ya ce in ka ci kashi kai basmala da su za ka yi da kashi duk wani kafirin aljani ba zai ci wannan kashin ba musulmin aljani in yazo wannan kashin sai ya zama to nama ne abinci lafiyayye a gunsa haka kashin dabba wannan abinci ne gare su inji annabin Allah to wannan ke nuna cewa ashe manzon Allah ba annabi kadai bane na mutane har da ba har da aljanu الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى كما يكتب حديث عن عبد الله بن مسعود الله يقارن سيدا yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zaka lailatin wani dare yace wani dare ne muna tare da manzon Allah jin kadan sai muka nemi annabin Allah muka rasa shi sai hankalin sahabbai ya tashi ina annabi aka ta nema babu shi gida babu shi masallaci duk inda aka san manzon Allah yana zama babu shi sai hankalin sahabbai ya tashi ƙwarai gaya su sun shiga cikin wani yanayi suka ce sai muka kwana cikin damuwa da baƙin ciki kamar ka ce kun je yaƙi a ciyo suka ce sai hankalin su ya tashi an tauna to ko ai kidnapping din manzon Allah ne ai kusa an jima fa ana kidnapping ba su aka fara ba an jima ana kidnapping to ko ai kidnapping din manzon Allah ne akwai dai abin da ke faruwa malam kawai washe gari sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya fito daga wajen ghafira sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya annabin Allah hankalinmu ya tashi ina kuka shiga mun yi nima duk inda muke tsammanin gudun ku bugun ku ba mun je duk inda muke tunani ya ce suka ce farci ba wanda ya yi na tsantsan farci a cikin duk hankalin ya tashi ka dibe da sahabban annabi suke son annabi muhammad barci ba sa yi masu gaban dan allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ce musu atani da'i da'i jinni ya ce wani dan aike ne aljannu suka turo min wato yana cikin su ba su ma sani ba an turo wani ɗan sako cikin aljanu sai wajen manzon Allah ya ce fa zahabtu ma'ahu suna da da shi taka taka tiki tiki ga su ga Allah ga aljani ana tafi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa qara'atu alaihim alqur'ana ya ce zuwa muke muke takara na je na karanta musu alqur'ani aka da su ana saurare malam jama'a mun fahimta in baka saurari qur'ani ba ai kai asara aljanni sai wanda ya saurara kai kasa kana wahala annabin fa mu jinsi mu ne ba mutum ne aka turo su bi mu moyi al'amari kuma kai malam kai kai da ganganci a duniya yace fa qara'atu alaihim alquran sai naje daren muka share muna karatun alqurani ga annabi ga aljanni kaga mu yanzu ba Allah ya ruwa asiri tsoron aljanna ake ko tsoron su ake wata rana idan cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an je ya je rijiya sai wani mutum ya fito wani aljani ya fito a siffar mutum sai su ɗan rusuma ta hada su za shiga kogowa malam sai ya tira sa ya sako ta sahabin annabi ya tira wannan aljanin sai da daga masama ya nuna masama shi sai ya kife sa ya daga san ana ana shirya kalbi ya haka ya masa ya kabe su da ƙasa har su da ya zo majalisar annabi muhammad sai ni mala'ika duk ya bai wannan allah labarin ga wani tabbai na faɗa da aljabi kuma ga abin da ya faru kaga yanzu in kai da aka baka labarin ai fa jiya sahuddan da kalaya a juma'a aljani ne to ba ka ana saba wannan wuri aka lafi ba haka ba ne allah ya rufa guda asiri sai abdullahi ɗan masu ya ce fanfalaka bina sai annabi ya ce mana ku zo ku gani sai annabi ya ja sahabbai sai suka tafi tare da manzon Allah sai ce fa arana atharahum yace sai muka zo yana mana ga wurin da su azumi suka zauna gashi an yi halka manzon Allah ya karantar da su alqur'ani yace wa athara nirani kun muka gani sun kunna wuta har da kunna wuta ana bitar karatu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jama'a aljannu su ma asnafin nau'i-nau'i ne yadda kasan cikin mutane a sana'ar aljannu allah ya sanya su nau'i-nau'i al'imamu ibn hibban alaihi rahmatullahi ta'ala da al'imamu hakim alaihi rahmatullahi ta'ala da al'imamu tabarani alaihi rahmatullahi ta'ala sun fitar da hadisi daga zubair dan nufayr dan abi ba'labata al-khayf al-khushayi allah ya kara musu yarda yace shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa aljinnu thalathatu asnafi aljannu sinfi nau'i guda uku ne aljannu nau'i guda uku ne annabi Allah ya cewa sinfun lahu ajnihatun cikin aljannu akwai wanda Allah ya sanya su furafukai ke da su jama'a mun baita cikin aljanu akwai aljanin da shi kurkuki ne da shi ira yake in ji wa in ji annabi muhammad haka wani tsuntsun da za ka gani yana bira da malam ba ba tsuntsu ba ne eh ba tsuntsu ba ne ba tsuntsu ba ne wata ajiya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala na taba jin wani malam yana ba da labarin cewa wata rana ya fito daga gari su zai je wani gari yana saman hanya sai maciji ya fito masa gabansa yana tsiyace cikin gudu yake kasan mala in ga sabuwar mota kuma ga hanya lafiyayya kuma ga garuban yana ci da kansa to al'amari mai girma ne yana gudu malam tsiyatsiye ya ce kawai sai ya hango sa ya yi iyayensa ya yi iyayensa ya tsaye da motar ta kasa abin al'abin ya tsibira aka ya biyo ta kansa ya wuce ya ce ya taɓa tafiya irin ka ce minti biyar zuwa goma haka sai ga su mutane guda biyu wani hada ko filani ne ko wani ne ba sani ba sai ga su mutane guda biyu suna tsaye da shi daga nesa daga nesa ya hango su sai ya tsaya suka ce muna son ka rage mana hayya daman da yake ahadu sunna ne kuma yayo askar daga gida sai yasa wallahi kamar yarda kana hita baka askar billahi musamman ma ko yan adere ta ka fito da aljani wallahi sare ka ka ga bai ba daidai ba kuma al'amari su ji Allah ya kiyaye yace kawai sai ya tsaya suka ce muna son ka rage mana hayya ya dauke su ake ta tafiya ake ta tafiya suka ce nawa za mu baka ya ce a kawai da yake sama hanya ta ne ba gobe da kuma da barku ba zan tafi sai suka ce da shi ana cikin tafiyar ba sai suke hira suka ce kamar ɗazu ka buge wani maciji a hanya sai ce wallahi na iyayi na na yi na yi na yi amma al'amarin Allah bai kantara ba sai suka ce musu ai wannan macijin da ka kashe ba maciji ba ne mutum a aljani ne kuma ba kwanmu ne bayan sun ya an tsaya ya suke su da suke ta da shi ai babansu ne wato sun so su da fansa ne amma sun kasa bai da suka iya yi shi yanzu amma da in za ka fito gida da annabi ce yi addu'a duk yarda ya ko ka fito ba kai ba ko ma kai ya san fito gudun gardaba ko ka fito ka ga ba kai ko ba kai ba ko kuma kai Allah ya rufa mana asiri to da muke cewa su aljannu nau'i guda uku ne akwai aljannu suke da furafukai su hira suke a sama suke in ka tare jehuwa baka bakai basmala baka jeho to ka jeho baka gaji dali sai a ta fama Allah ya rufa mana asiri sai ke cewa kuma yaqimuna bil hawa'i suna birane a iska sai ce wasilul hayatu wa kilab wasu bangaren kuma macizai ne da kuma karnuka haka Allah ya sifa su wasu ɓangare wasu aljanu su yadda Allah ya yi haiharsu abin nan ne karnuka ne da macizai shi a maciji yake kuma a garar amma kuma aljanu ne ba macijin bane kuma ba gari ba shi sa annabi muhammad a wata rana a garin madina an fito daga yaƙi a irin za a fita ɗaya daga cikin sahabbansa ya shigo gida ya yana da sabuwar amarya kasan aka ce ga mutum sabon ango musamman bayan mutum ya dan jima bai yi bai auren ba sai ya auren kuma aka tare to ba ka raba shi zuwa gida in ashirin kika suna gida in ba Allah ya tsare ba to ana fitowa daga yaƙi sai ya ce kai ce manzo Allah mu kan mun tafi gida sai annabi ba shi dama ya je gida yana zuwa sai tar da matansa bakin kofa to kasan balarabe da kishi kawai sai kishi ya kama sa yana da mashinsa sai ji kamar ya suka mata yake cewa kawa Allah ka tsaya ka ji abin da ke faruwa ya ce mata me yake faruwa ta ce wani maciji ne ya hana mata zama cikin gida to ka san mutum game da mata dai imamu ba da ma kasance a ba ƙara ma gwamnati bai gano wannan karatun bai san a ya ake yi tijabul mar'a malam kawai sai ya shiga ha maciji ya hana mu amarya zama kawai sai shiga cikin gidan yana shiga sai ya iske kumarcin maciji ya daɗe a sabon shimfiɗar matarsa yana riƙe da tako yana riƙe da damashinsa rawun hadisi ya ce sai ya caka mashi wannan macijin aka ce da macijin da shi mutumin ba a san waye riga da suwa ba da macijin da wannan mutum ba a san wanne yake mutuwa ba sai aka ja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ba maciji bane aljani ne sai ce to da kai yau duk wanda ya zo gidansa ya tarar da maciji to kai ne gama shi da Allah dan in kai na Allah ne dan girman Allah ka fita iya kan da kuma in dai kai na Allah ne to ka fita ka tafi ka kalisa annabi ce in kai wannan so uku bai fita ba kai basmala ka tura da iska lahira kawai eh kawai kai basmala in ji manzon Allah kai bismillah ka tura shi kiyama to a wace wuri ka ba shi damar so uku ka hada shi da Allah in dai na Allah ne sai bar wuri to in na Allah ne mutumin yake ne zai tashi in ko tsagera ne to kai ma nuna masa kai ma tsagera ne sai ka karanta basmala annabi ka tura shi kiyama jama'a muka ci karatu ko me ce wasu bangaren cikin aljannun macizai ne da kuma mi da karnuka sai ce kuma wasifun ya kulluna wa yaqulun wasu bangaren kuma suna balaguro suna tafiya wasu kuma matafiya ne suna tafiya mutane kada da rasu suna zama da mutane a zo wannan garin a ce wannan gari hanci Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu Allah ce idan sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an ka tuna lokacin da muka turo wata jama'a ta aljannu zuwa gare ka yastami'una al-Qur'an dan dai kawai sawari al-Qur'ani falamma hadaruhu lokacin da suka zo inda ake saura ake karanta al-Qur'ani قالوا سكتي أنصتوا نشروا وصورا فلما قضي لوكتن da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya kare wallau ila qaumihim su suka juya zuwa ga mutanensa mutanensu Allah ce mun biri da suna masu gargadi da wa'azi a cikin al'ummarsu kuma akan wannan ayar kuma ta kwano ko Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muka karanta kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe muna muna amfani da wannan damar muna son da yan uwa cewa in Allah ya kai muna rai ranar lahadi war hakan kan insha Allah tafsiri sai wata shekara da muna rayu insha Allah ranar lahadi za mu rike tafsirin wannan shekarar sannan kuma lahadin nan har yau akwai karatun mata da za a yi a wannan masallacin da darul hadis Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu ya sanya alkhairi da albarka gabanin da dake na tuno wani mutawakkil da wani malamin ruqiya nan gari yana ba da labari wata mata da yawa karatu watan ita irin matan nan ne kasan cikin unguwa ana samun mata jarababu masu hada da kuma ba ta shi to sai wani aljami ya so ya gwada ta kawai sai fito fitowar lanci zumana kuma sai ya fito a matsayin dan bara sai ya zo wajen ta yana zuwa sai ce mata ya sallama a gidan sai ce ruwa yake so a basa ta kalli lanci zan damar cin mutunci gare ta kalli lanci zan sai ta je cikin kwano ta ɗiyo masa ruwa ta kawo sai ce wata bai son wanda mafi ruwa yake so ba ta yi wata wata malam kuma ta ji ta ɗiba ta bude fili ta ka masa ruwa miƙa wata ke masa ruwan tana juyawa sai ya bace sai ta zube kawai to lokacin da aka maka karatu ne sai abin ya bayyana aka mata ku kiyaye in mutum ya zo wajen bara in ba shi da abin bayarwa Allah ya baka haƙuri Allah ya dace da mu ya sanya alkhairi da albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh